أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to muna muku gaisuwa ta addinin musulunci iyayenmu mata da ku gayyaci wannan karatu iyayenmu kuma 'ya'yanmu kuma kakakin nan mu kuma jikokinmu an gabatar da karatu sheikh muhammad abdurrahman ya gabatar da karatu limami na masallacin amir sultan da ke nan yamai kan abin da ya shafi yadda ya kamata mai jiya ya yi mu'amala da mara lafiya malam ya yi bayanai ya kawo ayoyi ya kawo hadisai da abin da ya kama da haka allah ya saka masa da alkhairi wanda wannan karatu gaskiya karatu ne mai muhimmanci kuma kun ga malam hayyar tashi lokacin sama bai ishe shi ba saboda akwai abubuwa da dama akwai abubuwa da dama akwai abin faɗa kan waɗannan mawdu'an waɗanda suke da alaƙa da marasa lafiya to don haka ba zan koma cikin abin da shi malam ya faɗa ba illa dai ina son in ɗanyi tsokaci kan wani abu mai muhimmanci musamman irin wannan lokaci da duniyar da muka shigo ciki wadda abin duniya ya fi ɗan adam ƙima abin duniya ya fi ɗan adam yau duk abin da muke gani a kasashen duniya da ma kasashenmu yanzu ɗan adam bai da kima abin duniya shine ke da kima yau in an kai inda in mutum ya mutu a kasashen turai idan ba a turbuɗe shi ba idan ba ku zo kuka ɗauko gawarku ba shi kenan sai a sata a ajiye ta cikin mutuware idan wani ya zo yana neman ijiya a cire ijiyan mamaci a sayar masa idan wani ya zo yana neman wani abu yadda ake yi ma mota ferai tsohon mota da ake kashe ta a satacin waɗansu yau ɗan adam ya kai wannan matsayi abu na gaba wanda zan faɗa game da karatu kafin in shiga cikin maudu'i na shine cewa wannan duk bayanin da aka yi kanfa yadda za a kula da mara lafiya ga mutanen da ma suke jin tausayin shi mara lafiya yau in kana da wani babban matsayi a duniya ko kai babban mai kudi ne ko kuma wani malami ne wanda ya tsoni ba mutane ido to akwai waɗanda in kana da abin duniya ba wai ma su yi jinyanka suna fatan ka tashi bane a akwai waɗanda suna jiran ma ka mutu ne domin suna na suna kalkili na abin da za ka bar musu an san gidajen da ka bari an san motocin da ka bari an san kaza an san kaza in ba a yi anniya ba a babu zancen wani tausayi sai ka iske wani lokaci ga mara lafiya yana rashin lafiya ciwon da yake dauke da shi akwai magunguna suna da tsada ko intervention da za a yi mishi tana da tsada sai a ce sai an yi renewal lufani idan mai hali ne sai ka ji wani ya ce kai kakwa aji a halaka muna dukiya an ce za a intervention 10 miliyon ko 15 miliyon ko za a yi evacuation mara lafiya ma'ana za a ɗauke shi ga wanda bai jin faransai za a ɗauke shi daga wata ƙasa a kai shi wata ƙasa evacuation sai ka ji magana na cewa ha yanzu intervention miliyan goma sha biyar wani za ka iske babban mai kuɗi ne amma 'ya'yansa suna rigima kan yadda za a yi a yi masa magani sono ya faru wani kuma ba babban mai kuɗi ba ne amma suna ganin cewa zai rage musu dukiya sai ka jina cewa kai ga banda ta mana dukiya kun san bayi bayi wa ka aji a banda ta musu dukiya to idan ya zamanto haka ne halin waɗanda za su jiyanka ai kaga aya tunda tun daga nan wani yana ganin ma kai duke shi ce za ka hallaka wato ina ga ya ma za a yi a ci ya jiyanka wannan kun muke kira har yanzu zuwa ga likitocinmu game da wannan al'amari saboda za a kai mutum likita wasu likitoci suna buƙatar su yi ma mutum magani ne aikinsu ne saboda su ci nasara za ka iske waɗansu kuma abin da ya dame su yadda za a kashe kuɗaɗe masu yawa wanda a tarbiyyar ta musulunci likita ya kamata ya ji tausayin mara lafiya to amma yau irin abin da muke gani sai ka iske yadda za a yi a rubuta ordonance a sai magunguna da yawa yadda za a yanzu an san magani mai sauki amma a rubuta mai tsada saboda ana da alaka da wata farmasi wannan duka abubuwa ne da suke da alaka da wannan sai ka iske likitoci suna kokarin sun san mutumin nan ma ga alamu bai yi amma kuma za su rinka fadar magunguna masu tsada yadda kafin ya mutu su ɗibi nasu rabu daga ciki akwai su kansu waɗanda suke aiki a cikin gidajen likita yau muna ganin abin da yake faruwa ga waɗansu musamman waɗanda suke kula da marasa lafiya ɗabi'o'insu ba kyau mutum ya zo zai yi aiki tsakanin mai jiya da likitan da ke kula da mara lafiya akwai relation akwai alaƙa amma sai ka iske wani in ya zo ƙofar ma ba a hankali zai babin gana ta ba da ƙarfi na zai shigowa zai zo zai sa serum ko wani abu sai ka gare ne a ɓace yana ganin kamar an ɓata mishi lokaci alhali in clinic ne biyan ka ake yi in gwamnati ce kana da biya amma ɗabi'o'in wani likita ke sawa a cire wani marashin lafiya daga wata likita a kai shi wata likita kuma mu ne musulmi an ce 99% musulmi ba irin najeriya bane balle a ce akwai yankin da akwai kafirai masu yawa arewa kuma musulmi ne a'a muna an ce 99% musulmi amma sai ka iske wani yadda yake mu'amala da wani mara lafiya gashi karshen ta warin babanka warin kakanka kuma bai da lafiya amma sai ka iske wani marashin lafiya da ya shigo shi na wani abu ya mu cittile huska yana ina dama kuma yana daga cikin kuskure da muke gani wanda ana koya ma mutane karatun likitanci amma an kasa a koya musu ɗabi'o'in likita wanda muhadarorin ya kamata a yi masu yawa kunga yanzu mutum in ya yi lakon ya yi university ya ƙare in za a kashe zan an sanya akwai abin da ake ce ma ena mitakir suna ecole normal an za a kai ka a koya ma yadda kake karantawa pedagogy to likitocinmu sai mutum ya yi doktora amma ba a koya mai pedagogy ta kula da marar lafiya ba domin marar lafiya yana da kote guda biyu akwai kote na jikin shi bai da lafiya akwai kote na hankali ka ƙara tayar ba marar lafiya da hankali abubuwa ne na gaya muku suna da yawa abin da ya shafi kuma idan marar lafiya zan talaka ne 'yan uwa wajen taimako yanzu sai dai abin da hali ya yi idan kuma ya kasance ba ma wannan ba ya kasance ya yi dogon rashin lafiya yana daga cikin matsalolin da muke fama da su akwai mutanen da akwai mutanen da wani bawan Allah ya wani dogon rashin lafiya dan uwansu ne talaka ko mai kudin kake sun gaji da kai balle kana talaka kawai ran nan sai suka yi reunion de la famille suka yi taro suka ga abin da ya kamata ya za su yi su ƙari da wannan bawan Allah su huta da shi kun ga akwai masu ba da dama likitoci su yi ma likitan su allura ya mutu a huta akwai ƴan uwan da ke yin wannan shi wannan tun lokacin da babu wayewa kwarai kawai sai suka yi ittifaki suka ce a je a ɗauke shi a binne shi da ran shi wanda ya aikata wannan abin in ba yanzu ya mutu ba saura daga ciki suna raye idan suna zaune kuka yake yi sai aka je aka yi reunion aka ɗauko karaga ta mutuwa aka ɗora wannan bawan Allah aka tafi da shi ko ko suka caccaba shi suka tafi da shi sai bayan ana tafiya ana tafiya sai bawan Allah nan ya gane cikin daji ne za a da shi kuma bawan Allah nan ya gane makabarta ne za a da shi kun san abin da yake cewa yana cewa kai jama'a da saura ta ban mutu ba sai ana caka kwatantun shi jama'a da saurata fa yana faɗin irin waɗannan maganganu ashe sun yi masa kabari suka je suka binne shi suka dawo to ku dubi irin yadda mutane kamar zuciyarsu ta bushe babu tunanin za a haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala to wannan hudun labarin da nake ba su wa maudu'i ne wanda yake da alaka da shi jinyar marashin lafiya da kuma abin da yake da alaka da mutuwa kafin ni in shiga cikin don maudu'i tun da lokacin namu ba yawa ne da shi ba awa ɗaya ne amma abu na ƙarshe wanda zan faɗa game da abin da ya shafi irin mutuwa da abin da ke da ban tsoro kamar batun wanjiya yau da mata da 'ya'ya ana iya haɗa kai da su a kashe marashin lafiya ko a kashe mu ce babansu ko mamansu saboda tana da dukiya yau ku dibi cikin fitinar da muke ciki akwai masu hali akwai masu kuɗin da ba za su iya cin abinci gidansu ba yau har ya kai inda akwai wuraren da masu kuɗi suke zuwa su ci abinci ko nawa za ka ba mai kuɗi bai iya cin abinci a gidansa saboda yana tsoron matansa su sa masa fazon ko kuma su dake kwalba saboda yanzu sun waye shi fazon in an auna na'urori suna nunawa sai a dake kwalba a dake kwalba sai ta niku a sa ta cikin miya idan miji ya ci da ta je ciki gaba ɗaya hanjin shi za su kakkatse babu wanda zai yi masa magani mace tana tare da miji tana son ta kashe shi ake tunanin ta yi jiya ‘ya'ya ‘ya'ya suna jiran babansu shi mutu suka taya su yi jiya su ji zuwa abinda suke jiran mutuwarsa duniyar da muka shigo duniya ce mai hatsari balle in kana da wani matsayi na duniya ‘yan uwanka suna jiran wurinka kana da kuɗi ana son a gaji dukiyarka sai ka iske waɗanda ake son su yi jiyarka su ne ma suke son mutuwarka kinan kaga in ba Allah ya maka tsaye ba shi ya sama daga cikin abin da nake son na bada shawara kamar yadda malam ya faɗa a zaɓi mutumin da yana da karatu kuma a zaɓi mutumin da yake da imani yake da imani domin wani in an kashe kusa gare ka kamar shi na ma an mutuwar da kanshi shi duk yadda za a yi ka mutu haka ne zai yi ko bai kashe ka kai tsaye ba likitocin da za su kula da kai da yadda za a yi zancen magani da komi tsaye na zai yi ya tabbatar da ya hana yadda za a yi karayu in ka ga ka tashi wallahi Allah ne so ka tashi kuma mun san abin da yake faruwa ƴaƴa nawa yanzu a gidan kasu suna son su kashe iyayensu shi yanzu wani daga sun shi kashe baba ne har ya cancanci a ce ma shi jiya wa zai jiya ha mata nawa suke burin su kashe mazajensu wasu ma sun yi tentative Allah bai ba su sa'a ba duniyar da muke ciki kenan zan liƙe da wata kissa ta wani yaro baban shi yana da kuɗi to shi kuma in kana da kuɗi kullum kai na aka kaddara ma mutuwa kun san da mai kuɗi da mai mulki su ake kaddara ma mutuwa da wanda shekarunsu suka yi yawa alhali ko mutuwa ba ta da wannan jariri ko jinjiri yana cikin cikin mahaifiyarsa sai ya mutu ko ba haka nan ba ne to amma shi ɗa kullum abin da yake gani baban shi zai rige shi mutuwa mata kullum ganin ta kai mijinta shi zai riga ta mutuwa ‘ya'yan masu kuɗi suna tunanin babansu ne zai riga su mutuwa mai mulki kullum in kana da mulki ko na siyasa ko na masarauta ‘yan uwanka dibi su kai kai za ka riga su mutuwa saboda suna son wurinka wannan shi ne aƙi da taɗanan cikin kai ko mun ki ko mun so kuma abin wajen mafi yawancin mutane haka yake yaron ya tafi neman abin dukiya baban shi mai kuɗi ne ya hana shi tun da mu in kana da hali wani lokaci 'ya'yan kama za a tunzura su a ce ta yi gidanku akwai kuɗi baban shi baka alhali babban matsalar su wasu iyaye suna da laifi saboda in kana da hali ya kamata ka nuna ma 'ya'yanka yadda ake tafiyar da dukiya ka tarbiyyantar da yadda za su iya neman dukiya in ba kai haka ba kai kan jama kanka adawa akwai wani malami a najeriya babban malami ne kuma mai kuɗi ne 'ya'yansa sai ya kira su sai ya buɗe makowa kwant yana zuba musu kuɗi daga lokaci zuwa lokaci saboda mi saboda yana son ya nuna musu cewa da shi da su duka ɗaya ne abin da ya samu kamar abin da suka samu ne to wannan dan saboda ya kwantar da hankalinsu kas su je a sa musu tunanin babanka na da kuɗi ya hana ka su yi tunanin ya za su yi su kashe babansu amma in yana zuba musu kuɗi kuma kowa an bashi kasuwa an huta ya kamata iyaye su ɗauki wannan system ka bar cewa kai ka wahala noma kai yi koko ga abin da kai yi ka samu kuɗi dole ɗiyanka sai sun yi wannan ba tsari ne na Allah ba idan kai ta hanyar misali noma ka samu kuɗi ɗanka Allah zai iya bashi dukiya ba ta hanyar noma ba ka nuna mishi gwargwadon abin da Allah ya baka ka bar jama kanka adawa yaron da nake baku labari sai aka ce mishi ya tafi neman kuɗi tunda sirtu kuma abin da yake jama iyaye wannan fatan su mutu su wani bi su adda laifi kana da 'ya'ya ka ɗauko ɗiyan wata ka gwada musu hanyar arziki waɗansun ka jefar da su saboda kana gaba da iyayensu ɗiyanka 'ya'yanka ne yana yiwa in ka yi ma mutum ɗai ka yi mai biyu ya ɓata an san da ka ɗebe haƙƙinka amma sai ka iske wadda ake so kuma musamman waɗansu mata su ba ma son su ake yi ba ba ma son ba ne an ta an yi sihiri an juyar da hankalin miji dole na mu gaya maka mu gaskiya sai ya zamanto miji ga ƴaƴan waccan wanda ka san karnai a cikin gida ita ko ƴaƴanta suke zuwa turai su an ka biya masu je su yi karatu suke cikin motoci masu tsada su ake so to kun ga wannan yana daga cikin abin da ke haddasa fatan mutuwarka sai a zo shi yaron da nake gaya muku sai aka yi mai waya aka ce to kai tsohuwa Allah ya masa rasuwa in an kace mutum baban shi ya rasu ya ce Allahu akbar ya ce to giwa ta kai ƙasa ya ce ashe yanzu za mu ci nama ya ce to ka a yi rabon gado ban taho ba don wallahi in an ka raba gado ban zuba wallahi ban yarda to kun ga irin rayuwar da muke ciki wallahi mutum shi maka ne tattali ka yi ƙoƙari ka neman makanka hanya wadda lada za ta iske ka kafin mutuwa ta shafe ka kuna ganin irin abubuwan da suke faruwa yaran babu tunani kyakkyawa babu mu da kanmu mun yi sakaci ba mu nuna musu hanyar da ya kamata su bi ba to dole na wasu abubuwa suke mayewa da ranka ka kasa kontrolin gidanka shin ina ga ka mutu kai da kanka wasu ‘ya'yanka haka kai tsoron su kai shi to ina ka ka mutu mi kan bari bayan ka Allah ya mana mai kyau to wanga raskona ne ni don saboda na ga abubuwa ne masu muhimmanci Allah ya saka ma malam da alkhairi ni bayanin da anka ce in gabatar akan shi maudu'ina yana da alaka ne da wato mutuwa kenan da kuma wato abin da ya shafi zaman mutuwa shi ne abin da zan yi bayani akan sa a gurguje saboda lokacin bai da yawa ita mutuwa kamar yadda muka sani kafin mutum ya mutu malam ya yi bayanin waɗansu abubuwa to bayan mutum ya mutu bayan mutum ya mutu akwai abubuwan da yake bukata ga mutane wanda hukumce-hukumcen su na fiƙi ba za mu iya kawo su a gurguje ba saboda kun ji malam ya ce wasu abubuwa sai an je makaranta amma idan aka ce ran mutum ya aji akwai haƙoƙi da shiki haƙoƙinsa ne a kan al'umma ta musulmai ita mutuwan nan sanin haƙiƙaninta sai Allah subhanahu wa ta'ala amma ku sani cewa da musulmi da kafirai kowa ya ittifaƙin zai mutu inda aka yi saɓani tashi bayan mutuwa su kafirai suka ce ba a tashi babu ƙiyama bambancinmu da kafirai ku riƙe da kyau bambancinmu da kafirai mu mun yarda ana mutuwa su ma sun yarda ana mutuwa amma ana tashi bayan an mutu nan ne bambancin musulmi da kafiri na ɗai kenan kenan haƙiƙa ce muttafaqun alaiha bainal kuffari wal muslimi ita mutuwan nan halitta ce yadda muke halitta kuma Allah ya faɗi dalilin da yasa ya halicci mutuwa a cikin suratu al-mulk Allah ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur allazi Allah shine khalaqal mauta ya halicci mutuwa ashe mutuwa halitta ce allazi khalaqal mauta wal hayata ita ma rayuwa halitta ce sai Allah ce liyabluwakum don Allah ya jarrabe ku ashe Allah bai yi mutuwa ba don banza da kakkasa tsammanin mu yanzu in an ce mutum ya mutu muna shiga cikin wani yanayi amma kakkasa tsammanin mutuwa ba ta da hikima Allah ya yi ƙarhin ya yi abu ba tare da hikima ba sunan Allah alhakim don haka Allah ya halicci rayuwa don ya jarrabe mu Allah ya halicci mutuwa don ya jarrabe mu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan Allah ya jarrabe ku wane ne fi aiki mai kyau Allah bai ce waye aiki mai yawa ba shi yasa yana daga cikin matsalar mu muna son mu yi aiki mai yawa ka shekara 60 kana sallah amma alhamdu har yanzu baka iya ba kai yawan shekarun sallar ka kake gani ba kyawun sallar ka kake gani ba akwai matsala dole aiki yana bukata a yi don Allah sannan kuma a yi irin yadda shari'a ta ce to an ce Allah ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa a nan ina so in ɗan ja hankalinmu saboda haƙiƙanin mutuwa na farko akwai mutuwa wajen filozof su abinda sun ka ɗauki mutuwa wani tsari ne wanda ɗan adam rayuwar shi za ta tsaya gangar jiki dama menene mutuwa rabuwar rai da jiki wadda ba ta dawowa su wajen filozof abinda suke cewa ai mutuwa shine ruhi ya hita daga jikin dan adam wannan nasu magana ba haka take ba wani lokaci rayuwa tana fita ta dawo cikin jiki dan adam bai mutu ba mi dalili Allah ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma ashe ku diba kullun sai ka shiga hannun Allah mun san da kamar yanzu muna tafiya ba ma jin wannan tun da dan adam gari shi kamar ma wani lokaci ba ga hannun Allah yake dan inda ya san ga hannun Allah yake da wasu abubuwa ba zai yi su ba amma idan kai yi kwana ina ranka yake yatawaffal anfus Allah yake karbar rayuka hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha kuma Allah shi yake karbar wadda bata mutu ba ashe rai ya tafi shi na can hannun ubangiji fayumsiku allati qada alaiha almaut sai Allah ya rike wanda ya kaddara mata mutuwa wa yursilu al-ukhra sai ya turo guda ko ya turo waccan wanda bai kaddara mata mutuwa ba daya din kenan ila ajalin musamma ashe rabuwar gangan jiki da rai wadda ba ta dawowa ita ce ake kira mutuwa wancan bacci ake kiransa ban sani ba kuma fahimci abin da kyau an gane ko wannan kenan na biyu sai mutanen da ake kira 'yan alkur'aniyu muna bayani kan waɗannan mutane saboda wani lokaci sai su nuna sun fahimci abu a alkur'ani amma ba su fahimce shi ba shi ne sai ku ji suna karyata wani hadisi da ake cewa za a zo da mutuwa ranar tashin alkiyama fi surati kabsh cikin sura ta alkabsh wato rago bayan 'yan wuta sun shiga wuta bayan 'yan aljanna sun shiga aljanna sai a yanka ta a ce ma 'yan aljanna tabbata kun tabbata ba mutuwa kuma 'yan wuta kun tabbata ba mutuwa to sai su ce to ya za a yi a ce mutuwa abinda ba a gani ya koma kamar wato abin da rago to wannan sai ka sa tsammanin ilimi ne mu yi hattara wannan ba ilimi ba ne ba karatu ba ne shi Allah ce shi ya halicci mutuwa ashe mutuwa halitta ce allazi khalaqal mauta yadda an ka halicce mu haka aka halicci mutuwa kenan mutuwa dan an ce ta mutu ba wani abin ban mamaki bane na dai kenan kuma qur'ani ya faɗa yan aljanna za su tabbata ba su mutuwa ba sa tsufa haka yan wuta ba su mutuwa ba sa tsufa to dan mutuwa ta mutu sai ni kuma ban sani ko mun fahimta ba yana da kyau ko fahimci wannan na biyu sai kun yi hattara ƙarƙashin wannan aya akwai shubuhohi da ake kawowa alal aƙal shubuha guda biyu shubuha ta farko nan cikin suratu zumar Allah ya ce shi yake kashe mutane ko shi yake karɓar rayuwa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha kun ga ce Allah shi yake karɓar rai wani lokaci kuma sai Allah ya nuna akwai mala'ikin mutuwa wanda ke karɓar rai قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون a wani wuri kuma sai Allah ya nuna mala'iku ne suke karɓar rai hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun a cikin suratul a'raf hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum a wani wuri walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al mala'ika to wani wuri an ce mala'iku suke karɓar rai wani wuri an ce kuma Allah shi yake karɓar rai wani wuri an ce mala'ikin mutuwa sun ce izra- azra'ilu ne duk da ke sunan shi bai tabbata ba a nasu ingantacce to kenan e yanzu a nan e ya za mu fahimta haƙiƙanin al'amari kun ga waɗanga duk ayoyi ne cikin ƙur'ani kuma lokaci ne wanda ina fatan kuna fahimta ta ake ƙoƙarin a nuna muna cikin ƙur'ani akwai kuskure kana zaune ba za ka fahimta inda an ka dosa ba amma a gurguje zan warware muku wannan matsala abu na farko da an ka ce Allah subhanahu wa ta'ala shi yake karɓar rai tabbas Allah shi yake karɓar rai shi yake ba da izini a je a karɓo rayuwa Allah shi yake ba da izini a karɓi rai shi ne abin da ake nuhi a can inda aka ce mala'ikin mutuwa malakul maut shi yake karɓar rai tabbas shi ne Allah ya wakilta ya karɓi rayuwa inda aka ce mala'iku suna karɓar rai ana nufin Allah ya sanya mishi mataimaka wajen aiki ku fahimci wannan da kyau bari in ba ku misali yadda za ku ganewa yanzu istad wagga da muke ciki wa ake cewa ya gina ta istad general sai ni kunce ko sai a ce sai ni kunce gina istad wani na taɓa ganin da sai ni kunce zo ya an ka kwatsa mai siminti ya aza birgi ya ci gaba da aiki yalla ko da ya zo sai na overture sai ni kunci shi ya ba da izini a gina stade general sai ni kunci amma waɗanda suka gina shi da engineer da komi su kuma da ba suke Allah shi ya ba da izini a je a karɓore aka karɓore kuma ba dan Allah ba zai iya karɓar ran ba a'a haka ya gada ba abubuwan da muke aikatawa duk Allah ya san su amma kuma sai Allah ya sa mala'iku su je su rubuta ba wai don bai sani ba mun fahimci wannan da kyau ko abu na ƙarshe akan wannan matsala shine cewa ana karɓar ran mutum fiye da mutum dubu a duniya a rana ɗaya a lokaci guda ma za mu ci to yanzu idan aka ce mutum biyar sun mutu lokaci ɗaya ko mutum goma ko mutum ashirin ko mutum talatin to kuma an ce mala'ikin mutuwa shugaba guda ne idan an ce yana da mataimaka su mataimaka suna iya rarrabuwa ko ba haka nan ba ne to shi wancan ɗin wanda dole ba a iya karɓar rai sai da shi to ya aka yi shi ko a ce yanzu ga wuri goma sha biyar ashirin ko cikin gari guda sai ka iske mutum biyu uku sun mutu lokaci guda to yanzu mutanen duniya gaba ɗaya za a yi a ce sun mutu kuma shi wannan mala'ikin yana nan tambayoyi ne waɗanda musamman zamanin lakol da kuke gani yanzu ana son duk abin da yake da alaƙa da gaibi a ƙaryata maka shi tun da yanzu in mutum ya mutu ba mu ganin mala'iku amma Allah ya ce mala'iku suna zuwa kuma Allah ya ce mala'iku suna bugun huskar kafiri da bayan shi kuma ba mu ganin wannan to sai a zo lai filosof da irin yanzu yan materialist mazhaba sai su nuna maka ai waɗannan abubuwa duk labari ake tun da ba a ganin su to daga nan kahin ka mutu imanin ka ya tafi to yanzu ya za a yi a ce mala'iki shi malakul mautu ko ina yana nan kuma an ce shi an ka wakilta tun da ba a yi sai da shi sai a ce maka abu ne mai sauki muna kallon tele kuma mu kallon tele muna sauraron radio kuma mu sauraron radio daga bbc idan aka yi magana duk duniya ana ji ko ba a ji tele idan muna kallonta irin su mashan na duniya irin su france 24 da sauransu su cnn mutum miliyon nawa ke kallon mutumin a wannan lokaci suna da yawa ko ba su da to idan ɗan adam Allah ya bashi ilimin da za a gan shi a duk duniya a lokaci guda ya za a yi Allah ya halittar da ba za ta iya samun halittar wurare ba a lokaci guda ɗan adam an daga kwakwalwa to ina ga Allah subhanahu wa ta'ala mun fahimci wannan da ke ko yadda gida mutumin da ke magana guda ne amma ya shiga miliyoyin gidaje tun da duk gidan da a akwai tele ko talabijin in za a kalla za a gan shi to allan da ya ba shi wannan kuma yana iya ba ya za a yi allan da ya ba dan adam irin wagga hikima ta a gan shi a wurare dubbai ko miliyoyi a lokaci daya a ce shi kuma bai bai da halittar da zai ba ta irin wannan iko don haka yan uwanmu matasa masu karatu a yi hattara da irin waɗannan abubuwa na filozofi da ake karantarwa tsari ne an zo an kamo da shi har wani lokaci ana nuna ma babu Allah a mai da Allah shafitar cikin filozofi ba mu iya canza waɗannan abubuwa lokaci ɗaya amma abin da muke so da ku masu karantar da filozofi da ku ɗalibai waɗannan abubuwa na soke burutsu ku jefar da su est-ce que Dieu existe wannan tambaya ce akwai ta cikin filozofi duk wanda ya filozofi premier ya san da akwai shafitar na Allah abuna kuma wanda bai bukata a tambayi akwai Allah in dai bai yiwa mota ta yi kanta jirgin sama ya kan shi kuma a ce sammai da kasai da suka yi jirgin sama girma so nawa a ce wai za su iya kasancewa ba tare da ubangiji ba hankalin da ma zai karɓar wannan bai ba zai yiwa ba Tunda abu jahal ma ya san wannan amsa Allah ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah da zaka tambaye su lokacin da wannan aya ta sabka abu jahal nan wa ya halitta samai da kasai abu jahal zai ce maka Allah ne to yin abu jahal ya san wannan kenan abu jahal ya hila filosof hankali da sani inda an kasa gaba Allah ya kyauta to yanzu mun faɗi cewa mutuwa halitta ce nuktan mu ta biyu mun faɗi cewa ga dalilan da suka sa Allah ya halicci mutuwa don Allah ya jarrabe mu to nuktan mu ta gaba sai kasancewa mutuwa ta shafi kowa ba a fitar da kowa cikin mutuwa ba ayoyin da kuma suka faɗi kullu nafsin za'iqatul maut cikin qur'ani guda uku ne dan wani yana tsammanin aya guda ce aya ta farko tana cikin suratu ali imran Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur aya ta biyu tana cikin suratul anbiya kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un aya ta uku suratul ankabut kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un shi yasa qur'ani wani bi kalmomin su zaka iske farko suna kama da juna kakkaje wani ya karanta ya ce aya tana cikin sura kaza kai baka haddace alqur'ani baka sani baka ce a'a kai karshen ta sura guda ce ka sani akwai ayoyin da sun maimaito a cikin alqur'ani sai mahaddata alkur'ani suke iya fahimta su kenan mutuwa ta tabbata akan kowa nan duk wanda annan za a kai lokacin da babu shi shekaru 100 da sun ka wuce mutanen da ke rayuwa cikin garin yamai babu su yanzu kafin ka samu mai shekara 100 da wani abu a yamai ya yi karamci to nan wurin ga da kuke ganin mu ba mu san irin abin da wurin ga ya taba zama ba tana yiwa wurin gada ya taba zama masallaci ya rushe tana yiwa da nan wurin gada muke zama gidan wani shugaban kasa ne sannan baka san adadin mutum nawa ke karkashin ka ba a cikin kasa a wannan wurin da muke ciki to wata rana haka za a kai mu a bizni karshen ta wurin ma ya zan kasuwa wata rana ko ya zan masallaci wata rana can wurin ya wuce ya rushe har ma an manta ba mun ce ana yin aje a iske makabarta a yi masallaci ba ba haka nake nufi ba don hadda waɗanda suke faɗin wannan ba gaskiya ba ne su ce masallacin madina wai kabari ne makabarta ce eh tabbas makabarta ce amma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za a yi masallaci sai da yasa aka tone kaburburran an ka kwashe kassa ta koma ga makabarta ba sannan aka yi masallaci sannan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba cikin masallaci yake ba gidansa na a haɗe da masallaci da aka ƙara masallacin ne aka sanya kabarin ciki kuma aka kebe shi saboda masu kawo irin waɗannan shubuhi amma ku sani tabbas za ka mutu ba yadda za a yi tun da kunka ga annabawa sun tafi to babu wanda zai tsaya a duniya kuma wallahi in ka yi wani tsawon rayuwa kai da kanka za ka yi gurin ka mutu shi yasa Allah ce wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a akwai wanda zai kai zuwa ga shekarun su su yi yawa har ya kai mafi kaskancin shekaru kamar da Qur'ani ya faɗa ardhil umr sai ya kai inda bai san komai ba to musulmi bai fatan wannan bale ma kuma da wuya mai imani Allah ya bar shi kai wannan matsayi duk yadda mutum yake da ya tsufa inda yana da imani za ku iske hankalinsa bai tafiya kuma ba zai kaskantuwa ba laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safirin illa alladhina amanu wa amilus salihat wadanda malamai sun yi bayanin wannan cewa waɗanda suka yi imani wasu suna rufin nan asfala safili na wutar jahannama wasu kuma asfala safili na suna rufin ya kai inda ya rikice bai san komai ba wallahi duk wanda ya ma Allah aiki ba zai rikice ba akwai wani babban malami ina ganin dan kasar Morocco ne asalinsa amma a Saudiya yake ana kiransa Sheikh Hassan Ash-Sha'ir malamin ilmul qira'at sai da ya kai inda bai iya tafiya sai an dauko shi suka ce ya shekara 132 amma ilmul qira'ati qira'a goma ga kanshi suke na alqur'ani idan ka zo ana karatu in kai kuskure na ci ma ga inda kai kuskure shekara 130 ku shiga cikin google akwai tarihin shi Sheikh Hassan Ash-Sha'ir ku rubuta an Faransai an Dangalai an Arab za ku gan shi to tunda mun san mutuwa babu makawa to ya kamata mu yi mata tattalinta tunda annabawa suka tafi kuna fahimta ta kowa wallahi sai ya tafi sai dai wani lokaci za a tafi sai an ka bar abin a ɓoye saboda ɗan adam yana son ya ƙwari Allah mi an ƙwaruwa Allah in mutum ya san je shekara saba'in sai ya shekara sittin da tara ya yi ɓanna sai shekara guda ta yi saura sai hisari horar riga shi da rawani sai a yi masallaci a kama zikiri a yi ta tabza a kayan mala'ikin mutuwa ya zo an yi ma Allah wayo ah in mace ce ta yi sheke ayata in shekaru sun abin ga a ce to yanzu kan abin tabzaha abin abin nan duk wanda ya san da lokacin da zai mutu da Allah bai koye ta ba da ana ganin za a iya kwaro Allah ne sai an ka koye ta shi yasa ɗaya daga cikin shu'ara na ƙasar Misra da ake kira Ahmad Shauqi yake cewa wa sawwallahu bainakumul manaya wa wasadakum ma'ar rusuli turaba wa sawwallahu bainakumul manaya Allah ya daidaita kowa wajen mutuwa an ce kowa sai ya mutu wa wasadakum ma'ar rusulit turaba Allah ya sa ƙasa ta yi muku filo ko kuma abinda ake cewa matashi yadda an ka aza kan annabawa ƙasa ta zama matashi gare su haka ne kai ma za ka aza kanka ba ka iya tserewa to malam ya yi bayanin an je an kai mutum an tufatar da shi an yi masa sallah wannan duka abubuwa ne suna da bayani na fikihu wanda abubuwa ne masu yawa ba sai mun shiga cikinsu ba to yanzu sai a zo kan zaman mutuwa mutum ya mutu za a zo a yi zaman mutuwa haƙƙin da mamaci yake da shi in ya mutu yana bukata a yi masa wanka a shiryar da shi shine abin da ake kira ma'unatu tajhiz dama in mutum ya mutu akwai abubuwa guda hudu da ake bi ma'unatu tajhiz yadda za a yi masa aikin da za a tattalin shi a kai shi kabari a baro makabarta idan mutum yana da hali sai masa likafani motar da za ta kai shi makabarta waɗanda za su yin kabari duk abin da za a yi cikin dukiyarsa za a yi sai in ya kasance wani ya ce ya ɗauki nauyi to wannan babu matsala munan ƙasashenmu da kuke gani kamar yanzu irin nijar in wannan matsala ta same ka baka tunanin ma zaka shiga matsala ko ba haka ba amma wallahi waɗansu ƙasashe har da wurin da za a samu mace wallahi biya ake ku tahi turai ku gani da sauran ƙasashen musulmai inda za a sa gawa wallahi biya za a yi kuma rahama ce fa Allah ya muna yanzu akwai inda babu dama a yi mutum kabari yanzu in kun ka duba kamar yanzu inda ake yaƙe-yaƙen ga ƙasashen larabawa mutum zai gudu je cikin daji bai san inda za shi ba ya mutu dabbobi su zo su ci saura ya bushe gawaye ga sunan ba san iya kasuwa irin su cana yanzu sun kai inda ake bada labarin babu wuri lazar ne ake sa dan adam ta ruguza naman shi ta kunna mishi wuta sai ya sai ai evaporin shi sai ya koma toka kamar haɓi sai a watsar da shi irin ƙasar indiya a ƙida su in mutum ya mutu za a ƙone shi ne a tattara haɓi a ƙulle a kaɗa cikin ruwa ku dibi hikimar musulunci addinin musulunci amma ba mu fahimci wannan ba to ala ayyati hal ma'unatu tajhiz shine abu na farko haƙƙin mamaci in ya mutu yadda za a tattalin shi aka shi a kabari bayan an yi wannan musulmi in suna nan su za su yi ɗaukar nauyi dai munan dai gaskiya akwai wahala dai mutum ko talaka ne a ce ya rasa yadda za a yi a kai shi kuma gwamnati ta ba da wurin wanka sun ba da wurin likafani ana nan dai ana ta yi kuma yan uwa ya kamata wurin da gwamnati ba ta yi ba mu musulmi mu tsaya muna zuba ma gwamnati ido don ba dole bane gwamnati za ta iya komai sannan in wani daga cikin gwamnati yana da ruhin addini yayi aiki in an ka samu canjin an samu wanda addinin bai sha mai kai ba shin wai mu ba mu iya yin dala 20 dala 40 mu yi yokowa mu ga masu kuɗin mu mu ga talakawan mu kowa shi kawo nashi gudunmuwa mu yi makan mu abin da zai amfane mu akwai wani gari da nisan wani bawan Allah shi likafani da abin da za a yi mamaci aiki yace shi ya dauki nauyin shi kullun shi ke siyon likafani ya aza amma akwai inda ba a samun wannan akwai inda ba a samun wannan in ya mutu shi wannan bawa Allah to yanzu za a samu kuma Allahu a'lamu amma ya kamata mu rinka tsari musulmi inda aka tsere muna yau turawa da kuke gani aikin kai da kai volunteer da ake cewa volunteer shi ne ke taimaka ma mutane idan mu ba mu tashi ba musulunci ya nuna muna mu kula da juna ba mu tunanin likafani ba mu tunanin motar da za ta rinka kai sai kullum sai a ce sai gwamnati to inda gwamnatin ba ta yi ba ko korar da ta kasa ko babu din shin me ya kamata mu mu yi kowa bai tunanin wannan shi yasa makunatu tajhiz abu ne mai muhimmanci bayan an kai abu na biyu wanda za a tambaya adduyun bashi bashi kan mamaci kala biyu na akwai bashin da yake bi akwai bashin da ake bin sa bashin da ake bin mamaci shi ya kamata a fara tambaya tun kana da ranka ka biya makanka bashi tun kana da ranka ka biya makanka bashi in ma baka biya baka yi takarda ka aji bashin da kake bi wannan in kaga dama ka rubuta ka aji in kaga dama kuma ka bari in ka mutu wanda ya ga dama ya kawo mutu amma bashin da ake bin ka shi wannan za a tambaye ka ranar tashin alkiyama ka rubuta ka aji kuma in kana da dama ka bar barin bashi ya taru gare ka saboda bashi musiba ne kuna gani farko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan aka zo zai tambaya abu na farko ana bin mutumin nan bashi yan an ce ana bin mutum bashi sai ya ce sallu ala sahibikum ku mishi sallah ka ku ga babbar hasara ce a ce mi a ce mutum ya rasa sallah ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma wani bashin kaci kuma Allah bai baka iko ba Allah ya sani akwai mutumin da yana da halin biya ya kibiya Allah ya san ka akwai wanda ya ci kuma Allah bai bashi iko ba Allah ya san shi Allah ba zai kama kawai da abin da ka kasa bayan addain sai alwasiyya alwasiyya alwasiyya shine wasiyar da mamaci ya bari in an ce wasiyya abu na farko galibi abin da muka dauka shine ya bar kuɗi a ba wani kaza a ba wani kaza duk da yake wasiya ta dukiya ba a wuce thuluthi kamar ɗaya bisa uku ‘yan ciyar ake cewa ko da faransai ɗaya bisa uku idan mutum ya mutu misali ya bar miliyan uku ya yi wasiya ta miliyan ɗaya to ya halatta a shuɗar da ita amma in ya ta wuce ɗaya bisa uku to ba a tabbatar da ita sai mamata sai magada sun yarda ko duke ka gaba ɗaya kace kai kayi sadaka da ita kayi wasiya da ita magada sun ka zo Allah ya baka ƴaƴa kowa na da hali don akwai waɗanda ƴaƴan shi ma sun fi shi dukiyar sai kai ni ma za mu yi duka sadaka ce yayi a batta amma in ba su yadda ba to za a yi zartar da ita a cikin sulufi banda wannan akwai wasiya wadda take da alaka da abinda ba dukiya ba annabi aqub ya bar ma ƴaƴansa wasiya annabi ibrahim ya bar ma ƴaƴansa wasiya shi yasa babban wasiya ku saurare ni da kyau matsala cikin wasiya muna zalunci sai kaga an ce a ba wani kaza cikin yaya mai magadi ba a mishi wasiya in ka ba ɗanka gida cikin waɗanda ke gadon ka da ka mutu da an zo kakku ga laifin yaya sun kace ba su yadda ba ba rashin imani ba ne inna allaha a'ta kulladhi haqqin haqqa fala wasiyata liwarith manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace Allah ya ba kowa nashi rabu mai gado bai da wasiya dan haka kada miji ya bar ma danki wasiya a bashi gida a bar sauran 'ya'ya a zo malamai su ce wannan wasiya babu take ce kai wanga malami mugu malami na ina ganin ma dan wutar jahannama na ba malam na ya faɗi wannan magana ba kada son du abin duniya ya sa kiki rinka gaba da sauran 'yan uwa a'a Allah na ya faɗi bai da wasiya kakki ce 'yan uba sirtu in tsakanin 'yan uwa da 'yan uba na ce to ai kan kasan dan uba tun zamanin annabi yusuf ai duniya tun da an ka azata akwai matsala ba haƙƙin shi bane wannan ba gaskiya bane ya kamata mu fahimci wannan ka a zo a yi rigima kan abin da shari'a ba ta yadda da shi ba ko ko in uwa ɗaya uba ɗaya ne nan ma rikici ya tashi saboda mi saboda wasiya bai dace a yi masa wasiya ba an yi mishi wasiya malamai kuma su yi to su yi bayani ga abin da nasu ya ce kafin ke ki zo duniya ƴaƴanki su zo mijinki ya zo in ma miji ne wasiya an gane ko to Allah na ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa da haka babu zancen wannan shi yasa kuke ganin ana ta bari rikici a ce aiko da ubayen mutu ya bawa ni gida ya bawa ni gida ya bawa ni gida ya bawa ni gida ya bawa ni gida ya bawa ni gida su sauran ba ba su komai ba sai su ce ba su yarda ba sai a ce ba su da imani a mi- a zo a duba mi shari'a ta ce ɗanka kana iya ba shi wuri ya zauna amma in ya mutu ba nashi ba ne in ɗanka yana aiki ƙarƙashinka shi ne malamai suka ce kana iya ka hidda mishi haƙƙi kafin ka mutu ɗanka yana fakon shago fakon shago ko ba ɗanka na jini ba wanda duk da yake ma shago duk wata za ka biya shi ya shekara goma cikin dukiya yana aiki sai a fidda mishi haƙƙin aikin da ya yi mu bambanta wannan amma ba wai kawai ba shi don saboda an fi son shi saboda Allah yana jarraba bayi ya sa ma ɗa- mutum son wani ɗa sai a fifita shi wannan babu shi annabi ibrahim da annabawa sun yi ma 'ya'yansu wasiya annabi yaqub da mi malam ya karanta wannan aya cewa ya yi musu wasiya da addini allah ya ce wato am kuntum shuhada a idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun babban abin da ya damu da shi ku dibi annabi yaqub annabin allah ne cikin ƴaƴansa akwai annabin allah shine annabi yusuf sauran kuma an yi saɓani amma shi annabi yusuf tabbas annabin allah ne amma da zai mutuwa bai damu da ya bar ma 'ya'yan shi kuɗi ba bai damu da ya bar ma 'ya'yansa motoci ba bai damu da ya bar musu kwantu bloke ba bai damu da ya bar musu wani abin duniya ba babban abin da yake ji musu tsoro ma ta'buduna min ba'di wa za ku bauta ma bayana shi yasa ku sani wallahi duk dukiyar da ka bar ma 'ya'yanka in baka ba su tarbiyya ba wala aikin banza kai aikin banza ka yi tun da bayan tafiyar ka za su yi kace-kace da dukiyar idan mulki ne kabbar ɗanka bisa ga mulki misali ba ka san yadda zai kasance ba zalunci zai yi ko alkhairi kuma kai kanka da kana raye wallahi ba kai ne a ɗauki da nauyin 'ya'yanka ba wallahi allah ne in ba ta hanyar allah ba wallahi ko kai kanka ba ka yi ɗaukar nauyin kanka shi yasa babbar shawara ɗa namiji ya mace ka bar musu addini wallahi ka bar musu komai in baka bar musu addini ba wallahi baka bar musu komai ba shi yasa ku sa ƴaƴanku makaranta ta boko ku sa ƴaƴanku makaranta ta addini ku koya ma ƴaƴanku ai- aikin hannu ku koya ma ƴaƴanku kasuwanci su iya shine na nishi shine mutum amma wallahi in ba haka ba kwana biyu ne kuna gani ana jiran ka mutu ƴaƴanka ƙanana waɗanda ake kira tattaka nan da nan dukiyarka da ka mutu wata za ta koma ga hannun 'yan uwan matakka wata za ta koma ga hannun 'yan uwan mijin matakka wata za ta koma ga hannun mijin matarka in ma ba ta yi aure ba 'yan uwanta za su zo wanga shi ce a sai mai mota ta eh, kaza wanga shi ce a sai mai motar jigila ko da aka shekara biyu ga dukiyar ba a san ma inda ta ita ta halaka kuma wanga abin musul da shi ala ayyati hal wasiya babba wadda ya kamata shine ta tarbiyya ta aƙida ta tabbata akan hali na gari su gyara alaƙa su da Allah Allah ya ce wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub annabi Ibrahim ma haka yi ma ƴaƴansa wasiya ku rike addini ku bi Allah duk alkhairin duniya na tare da bin Allah duk sharrin duniya yana tare da kauce ma umarnin Allah Allah ya gane da ku to sai zaman makoki yanzu mu- mun samu haƙoƙi guda hudu a, haƙƙi na hudu afwan shine rabon dukiya rabon dukiya kuma yanzu gashi nan akwai association islamic eh, gwamnati ta kallafa musu akwai malamai nan mu alhamdulillah yadda ake raba dukiya su ne haƙƙi guda hudu sai zaman makoki shine ake kira al-ma'tam da larabci shine waɗansu malamai suke kira jam'in sa al-ma'atim kina a larabci zaman makoki bayan an dawo da makabarta malamai sun yi sabani a kan shi waɗansu malamai sun tafi cewa zaman makoki ga maza da mata haramun ne mutlaƙan bari ku jita sun tafi cewa idan mamaci aka yi masa addu'a daga kabari aka dawo kowa ya sani inda za shi illa dai mutanen gida su su koma can cikin gida eh, mutanen da su cikin gida suke amma a zamna don tuna mamaci waɗansu malamai sun haramta shi mutlaka sun ce babu nafsi waɗansu daga cikin malamai sun karhanta sun ce karahiya ne amma waɗansu malamai sun halattar da shi amma da sharuɗa shi yasa nake son in kawo wannan in kun ka diba cikin ahkamul jana'iz na Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya tafi cewa zaman mutuwa bai da wani tabbataccen nasi wanda ya kamata ko ga maza ko ga mata amma waɗansu kuma sun halatta shi amma sun kawo sharuɗa wanda kuma ya tafi akan wannan ra'ayi ɗaya daga cikin shi ma manya-manyan malamai ne na duniya a sheikh abdulaziz bin bas shi ya tafi cewa ana zaman mutuwa amma da sharaɗi na farko ya zamanto 'yan uwan mamacin su kaɗai ne za su zauna 'yan uwan mamaci waɗanda sun ka zan doli su amshi gaisuwa na biyu ya zamanto wuri ne wanda yake akwai wahalar saduwa yanzu kun ga kamar yamai in an ce za ka yi ma 'yan uwan mutum gaisuwa wani shina route tilaberi wani hanyar tilaberi kenan wani yana aeroport wani yana harobanda in an ce duk sai ka je ka yi musu gaisuwa ai ina ganin yidin nan gaba ɗaya sun shi ƙari baka samu zuwa kai musu gaisuwa ba haka ne ko ba haka ba to ita ce lalura ta ka zo ka yi musu gaisuwa sai suka ce to 'yan uwansa na jini yanzu in muka duba kamar yanzu a riyadh in muka dibi riyadh daga damar ta zuwa hagu 90 km na daga kudu zuwa arewa 90 km na da faɗinta da tsawonta wajen kilometer 180 ne to idan irin waɗannan manyan garuruwa ne kun ga ka ce ka je inda 'yan uwan ina ba za ka ganin su sai ka sha wahala to sai suka ce to 'yan uwan mamaci ana ba su dama su zauna ‘yan uwansa ina maimaitawa ‘yan uwansa na jini saboda a yi musu wato gaisuwa abu na biyu za a zo a yi gaisuwa ya ake gaisuwa ta'aziyya ita ta'aziyya addu'a ce ga mamaci ko ba haka ba da ba da hankuli ga waɗanda an kai ma mutuwa ko da wani yare ka yi roƙi Allah ka ce Allah ya gafarta mu mutum Allah ya sani ko bai sani ba ai Allah ya san ko wani yare ko to madalla ba nan matsalar take ba za ku ji ana cewa Allah ya gafarta mishi irkoi masu gi irkoi ma yafa ƴan uwa ana ce musu fanda tilas ku yi haƙuri da tilas ko sannu da tilas to amma inda matsalar take sai mutum ya mutu ba musulmi ba sai ka ji wani ya shiga gidan tele ko gidan radio ko ya zo wajen ƴan uwansa ya ce Allah ya gafarta masa wannan matsala muna da ita ku saurara ku ji haramun ne mutumin da ya mutu akan arnanci ko mutumin da ya mutu ba akan addinin musulunci ba ko dan uwanka na na jini kace Allah ya gafarta mishi wallahi hatsari gare shi baka cewa akwai bambanci kace Allah yanzu misali in mutum ya mutu an san sunan shi Musa misali an ka ce Allah ya ji kan Musa babu matsala ko ka ce Allah ya ji kan musulmi babu matsala amma in ka ce Allah ya ji kan shi cewa precise kuma an san mutumin nan arni ne ka ce Allah shi ma arni gafara kuma Allah ya haɗi cewa ba zai musu gafara ba to kai in ka mutu cikin wannan yanayi ka mutu cikin hatsari shi yasa in mutum aka yi masa mutuwa ya halatta kiristoci yan an yi musu mutuwa ko kuma waɗanda ba addinin mu guda ba mu je mu yi musu gaisuwa amma ba mu zo mu ce Allah ya gafarta mishi muna iya zo mu ce mai wanshi sannunku da rashin dan uwa in shi musulmi ne kace Allah ya ji kanshi in ba musulmi bane kace wa yan wanshi sannunku da rashin dan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun san yafi kowa kima yafi kowa daraja Allah ce ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم كنت التي ما كان بيداتي با للنبي النبي wallazi na amanu da masu imani sahabbai sun fi mu kima sun fi mu daraja fa ba a mazancin kwantamtawa an yastaghfiru lil mushrikina su nemi gafara da mushrikai ga mushrikai walau kanu uli qurba Allah ce mubalaga ce koda sun zamanto ƴan uwa ne na kusa na qudda qut min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su cewa ƴan mutane mutumin da ya mutu akan arnanci ko bokanci ya bayyana cewa mushriki ne kuma ka zo ka ce Allah ya gafarta mishi Allah ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'ada haliya annabi ibrahima bai yi ma baban shi istighfari ba face alƙawali na yace sa astaghfiru laka rabbi zan nemi maka gafara ubangiji na Allah ce falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min da ya bayyana gare shi makiyin Allah ne sai ya kauce shi yasa malamai suka cewa ayoyin da suka zo suka nuna annabi Ibrahim ya neman mababan shi gafara tun kafin ya bayyana gare shi dan ya ce waghfir li abi innahu kana min ad-dallin a cikin suratul shu'ara sannan a cikin suratul Ibrahim ya ce rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab amma Allah ce falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min to da yace wali walidayya malamai suka ce ba a yi magana mamashi ba kenan wannan ya nuna mamashi tana da imani amma shi baban shi an hana shi ko annabi nuhu yace rabbi ighfir li wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab Allah ka gafarta min ka gafarta ma iyayena Allah bai hana shi ba ya nuna iyayen shi masu imani ne shi yasa kada mutum muna cikin lokacin hatsari an san mutanen da an san su ba musulmai bane a zo ana cewa Allah ya gafarta musu ka ga mallamai saboda son envelope a zo a zamana gidan babba a yi sabkan ƙur'ani ka sauke makafiri ƙur'ani a daga hannu a yi addu'a a ce Allah ya kai shi aljanna ina za shi aljanna ko ko dai kana son dai a baka envelope ne envelope da ƴan kun san gidan abin nan sirtu abin da muke gani nan Nijar akwai waɗanda suke manya-manyan ma'aikata ne za su mutu ba musulmai bane sai a shiga gidan tele kaji an samu su Muhammada mutumin da ba musulmi ba bai yarda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ba don yana grand fonctionnaire kuma a sami shi muhammada ai shi ba shi ba muhammada wannan mata tun muna yan yara muke ji ana santa tana cewa mai bege da waƙe wallahi a bari ba gaskiya bane shi bai yarda da addinin musulunci ba shi ba musulmi ba an tanki fonctionnaire da ta kasa ce yayi wannan wannan yima aiki amma a ka a sami muhammada abi dan mai can in goge na shaka yi can abi do goge a samu su can su masu yin gogin su sai komsa wannan kenan sai abu na gaba kafin wannan akwai sallah za ku iske yanzu mutumin da ya mutu ba musulmi ba an je an yi mishi sallah shi ma wannan yanzu abubuwa ne waɗanda ana aikata su a bari manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam munafiki ne yema sallah ba wai ma kafiri wanda ya bayyana tantagariyar kafiri ba Allah ya saukar da aya wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala ta kuma ala kabri sai Allah faɗi dalili innahum kafaru billahi wa rasuli Allah ya ce ma annabi ku dibi annabi yana da daraja ga Allah fa amma hani ya zo kai tsaye wala tusalli kakka sake yin sallah tunda ya riga ya ma wancan ala ahadin minhum da ɗaya daga cikin su mata abadan har abada to kaga an hana ma annabi har abada kai ku ka taho kace ayi shi yasa mutumin da ya mutu akan shirka ko wanda an kasan kafiri ne wallahi ba a mishi sallah in wani addini yake yi a kirai masu addini ci su mishi irin tashi sallah muna ganin daga cikin abubuwan da ake yi kuma bayan ma sallar a zo ana haɗa musulmai da kafirai cikin makabarta guda makabartar musulmi daban makabartar kafirai daban kuma mutumin da yake bayyabar sallah malamai sun yi saɓani kan musulmi ne ko kafiri amma jamhurin malamai sun tafi cewa wanda bai sallah kafiri ne don turawa sun kirkiro yanzu musulman non pratiquant musulmin da bai aikin komi kawai dai shi ya yarda shi sai ɗan musulman kamar yanzu musuluncin mu na ɗan Nijar na gargajiya shi mutum bai sallah amma in ka ce mai kai ba musulmi bane sai ce ni Nigerian uwata Nigerian baba na Nigerian ka ce ba musulmi nake ba to ce ma an kai musulunci don mutum na ɗan Nijar na shi musulmi ko ko don shi na sallah shi na bin Allah to in mutum ya mutu bai sallah ko kya kun san ɗiyan manya suna cikin AC iyan manya suna cikin jin daɗi kuma ba su ɗauki addini komi ba ba su sallah yana ya ta can ma europe ya yi karatu da can ma ya izan wani kirista kirista ba a da labari sai ya zo kuma sai a ce a yi mishi sallah wannan bai tabbata ba kan ka yi ba kafiri sallah don in ka je gaban allah za ka ba da labari amma saboda envelope hatsari na da yan hararen na yan jika goma goma da jika biyar da suke sa ana yi ma iyan manya abin ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin hadisi na Jabir bin Abdullah wanda ya zo cikin wato abin nan sahih Muslim yake cewa inna bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarkus sala abinda a tsakanin mutum da kafirci da shirka da shirka da kafirci tarkus sala ibar sallah amma yanzu da nan sallah ma ba su yi kuma baka damu da su ba shi yasa abu na farko wani mallami in yazo an kace mutum ya mutu mai sallah sai ce jama'a in yana shakka sai ce jama'a cikin ku wani na san bawa Allah gana sallah in an ka ce babu to bai yiwa mutum na sallah kuma ba a san yana sallah ba sai kaga ya kakkaɓe riga shi bai yadda kuma yanzu abin da ake aikatawa ne kenan abubuwa ne masu yawa wallahi suna da hatsari abu na ƙarshe ta'aziyya ana cewa ana yi wa mutane ta'aziyya kwana uku ba gaskiya ba ne suna cewa la a za a fauka salatin wai ba a yi ma 'yan uwan mamaci cewa sannunku da rasuwar wani sai in ya wuce kwana uku babu zaman kwana uku din ma kwata-kwata waɗanda sun kai ruksa su ne malamai su bin ba suka ce a zauna 'yan uwan shi saboda a sauƙaƙa ma mutane min babin ruksa sannan kuma muna da hanyoyi in baka samu dama ba wani wuri kana wata ƙasa baka iya zuwa akwai whatsapp allah ya hori akwai waya telefon allah ya hori kana iya isar da saƙo addu'a ta kwana uku in an sabko daga makabarta ana zuwa a yi mamaci addu'a malamai suka ce wannan addu'ar da aka yi in an dawo babu wani dalili a kanta zaman kanshi babu wani dalili a kanshi ga abinci da ake zakuwa a kawo alhali su su waɗanda aka yi ma mutuwa su ne ya kamata a yi ma abinci kamar yadda ya zo hadithi na abdullahi bin wato ja'far lokacin da aka kashe shi hadithin yana cikin sunan abi dawud da sun sunan tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace isna'u li ali ja'far ta'ama faqad jaa amrun yashghaluhum ko faqad jaa ma yushghiluhum ku yi musu abinci mu ko yanzu gidan deji akwai masu jiran ma a rinka mutuwa wani tambaya na haka ina ne an kai mutuwa shi ta can shi kwana uku shi shi kiwon kai ne sannan kuma shi ta wani karci akwai masu jiran inda aka yi mutuwa dan haka wannan zaman malaman da suka yi rukusa ba su ce ku ku zo ba yanzu ko mutuwa ba ka iya bambanta ta da ɗar aure bari in ba da dalili a aza shayi ba mu ce shayi haram na ba dole don misali waɗanda an zaune tana yawa wani shina da ciwon da in bai sha shayi ba a yi burushat a ɗauko mai ɗauka da kamera a yi ɗaukan mutuwar wani ana yi ko ba a yi duk abin da ka san ana yi suna yanzu shina nan ga wasaf mun yi maganar masu kula da rashin lafiya wasaf kana kula da marashin lafiya wasaf ya zamanto shi ba ma marashin lafiya ka kula da shi ba wasaf da kake kula da shi to haka yanzu wajen mutuwa wasaf kun zo amsa gaisuwa sai ka iske wani da can waya wani forfe wani kaza waɗanda abubuwa sun ta yi da hankalin ba musa inda ma zamu addu'a ta kwana uku babu nasi da tabbatar da ita ko addu'a ta sati ɗaya ko addu'a ta wata ɗaya ko ko in rajab da sha'aban da ramadan sun kama aima mutum sadaka duk shekara ko addu'a ta duk shekara babu tahdidi ita addu'ar da ake mamaci kullun na sai ka koma ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wadanda sun ka zo bayan sahabbai kudi bi ba iyayen mu bane wadanda suka haife mu amma kullum muna musu addu'a rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab dan haka yi bambanci addu'a abu ne mutlaq wanda ya kayyade shi bai tabbata ba sabka alqur'ani a karanta alkur'ani in ɗanka ne karanta alkur'ani za ka samu lada amma ya an ka sabkan ƙur'ani an ka ce a kai mawa da lada malamai sun ce jamhurikin malamai suka fi cewa wannan babu shi amma akwai malaman da suka ce in an karanta ka karanta ƙur'ani ka ce to na bayar da wannan sadaka ta lada ta ƙur'ani tana kai amma wannan akwai saɓani amma ka gina min mutum masallaci ka gina mishi makaranta duka abubuwa da ake bukata bayan mutuwan mamaci in ma yayi ka ƙara mai in bai yi ba kuma ya samu abinda zan liƙe da shi a nuna min lokaci ya matso hadisi na abu huraira yana cikin sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalath idan mutun ya mutu aikin shi ya yanke sai abubuwa guda uku sai yace sadaqatin jariya sadaqatin sadaqa jariyatin mai gudana ba sadaqati jariya ba domin akwai wanda cewa abinda ake nufi sadaqatu jariya ka bada mace aure fi sabilillah kun san jariya wani lokaci yana nufin mace matashiya kuma jariya yana nufin jirgin ruwa inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariya inji Allah sannan jariya yana nufin abin da ke gudana to nan sadaqatin jariyatin ne wato ba sadaqata jariyatin ba ba wai mutum ya bada ɗiya tun da munan kun gani can da sai a ce an bada mace kyauta fi sabilillahi a sai an bada sadaki in ma ubanta ne bada ta kyauta to ya aza sadakinta sadaki hakkinta ne amma mun sai a ce an bada sai kaje ana kiran mace yar sadaka an bada ta kyauta to sadaqatin jariya sadaka mai gudana aw ilmun yuntafa'u bihi ko ko ilmin da ake amfanuwa da shi nan ba ana nufin ilimin qur'ani da hadisi dai ba le professor da suke karantar da iyan musulmi ilimin da musulmi za su hita cikin bala'i suna ciki kan kusa tsammanin don kana professor hasara ce ga professor na lakwal ya sa tsammanin wai salar kinshi gwamnati ta biya shi in kayi ne don musulmi su ci gaba wannan salar na sayan abinci ne goro na an ka baka al'amarin ka na can lahira wajen Allah kan kusa tsammanin ba aikin Allah kuke yi ba likitoci da kuke koya ma 'ya'ya aiki su iya likitanci wannan ilimin da ka bari in musulmi kake duk wanda zai ci amfanin wannan aiki lada kake samu amma sai muna ganin aikin gwamnati kamar ba aiki ne na Allah ba in dai aikin da shari'a ta yarda da shi ne da likita da profesor mai karanta suwa waɗanda suna ƙoƙarin na muhita cikin bala'in bautar turawa mu samu ilimin da za mu kare kanmu ga sharrinsu suke yi muna magani suke yi muna komi mun kasa yi kanmu komai idan habba mu samu ilimin da za mu wadatuwa da su ba ya ma za a yi addininmu ya tsayu kuna ganin saboda sun fi ƙarfinmu ta fuskar kafafen yada labarai da makamai da ci gaba shi ke sawa wani abu kana ganin shi na musulunci na a saba mai kuma dole kin shuru akwai ciwon da operation kin shanzu babu musulmin da iya sai kahiri mace sai a kai ta kahiri ba wai namiji ba ko namiji musulmi bai halatta ya ga al'auran mace ba amma kafiri za a kai ma ita sai ya ɗebe mata kaya ya yi mata operation ba larura ta kawo haka ba in an ce abari mutuwa za ta yi to in ba mu samu ma'ilimta ba ya za mu ta cikin wannan kaskanci don Allah abubuwa na fatawoyi malamai a san abin da ake faɗi ko ka ji mutum ya zabura ya ce ai mata haram na su yi aikin polis a akwai abubuwan da haram na mace ta yi akwai abubuwan da wani ya halatta wani bai halatta ba aikin polis akwai wanda ya halatta mace ta yi akwai wanda bai halatta ba wani da cewa yanzu kaji wata sabuwa ba matsala aikin polis wanda ya halatta mace ta yi aeroport wajen kula da mata dukkan ku dai saura kun je maka ko in an ka sabko daga aeroport ana binciken mutum ko ba bincike akwai mata ko babu wa ya kamata bincike su ya halatta katu shi shiga da daki cikin abin ga ya binciki matan mutane ya lalabe ta wa ya kamata shi wannan aiki a ta to amma aikin polis na mace na circulation mace ta sa zanzaro ta ɗarmi tab ta yi haka kaga don Allah matsaloli na ilimi na malamai a tsaye a yi binciki ɗalibai a bar tuma a ba da fatawa haka kawai ba tare da an fahimci musuluncin ba sai a cutar da addini to wannan 'yan uwa musulmi yalla abinda shi ne ya saukaka game da in mutum ya mutu da sauran dai wasu hukumce-hukumce na mutuwa wallahi in an kasa kashi ɗari yalla ko kashi guda ba mu kawo ba amma wannan shi ne abin da lokaci zai bayar da shi sabkar alkur'ani kuma alarammomi don allah in ma sabkar ƙur'anin za a yi ma a ce za a yi ma mutum addu'a a yi tawassuli mun yarda ana tawassuli da alkur'ani da allah a karanta alkur'ani ƙur'ani da allah ya sabkar da shi in ana karanta shi kana jin yana sabka ka san ba maganar ɗan adam ta ba amma wai sai a tar da mutum ashirin ko a ba wani alaran mai ce ya sauke qur'ani cikin awa bakwai a bashi kudin shi duka hamsin ba qur'ani ya sauke ba jama'a saboda karanta alqur'ani da tajwidi daban tunanin qur'ani cikin zuciya daban balbalniya da baki daban yanzu saboda Allah saboda Allah karatun qur'ani na ba mutum qur'ani an sauke qur'ani wannan ba karatun qur'ani ba ƙur'ani Allah ce wa rattilil ƙur'ana tartila wannan ciwa-ciwa ce ake da alƙur'ani ba gaskiya ba ne ko da ma mun ce ana tawassuli da alƙur'ani don ba sharaɗi ba ne Allah ya gafarta mutum sai an karanta ƙur'ani fatiha in an ka karanta an ka roƙi Allah an kai tawassuli da ita an ka ce Allah ya gafarta ma Allah ya gama ya gafarta ma ba sai an sauke ƙur'ani ba wani kuma in ma bai sallah saboda ɗayan manyan da ake yi masu ba sa sallah kahirran nan wasu daga cikinsu to in ƙur'ani so miliyar za a sauke ƙur'ani Allah bai karɓa domin Allah yana kallon zuciyar shi mutumin da wanda gayi da wanda za a yi ba amma in ma tawassulin ne muka ce za a yi kuma a daina ciwa-ciwa da alkur'ani hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa wasallam cewa wanda ya karanta qul huwallahu so uku wato qul huwallahu ɗaya ta adilu thuluth alquran tana daidai da ɗaya bisa uku na alkur'ani yanzu ciwa-ciwar da ake yi sai a amshi sabka alkur'ani ko ga mamaci ko ga excellence ko ga wata mata tun da mata su ba sani sun kai ba suna ganin suna da wayo sai yanzu mutum ya amshi sabkar qur'ani dubu a bashi kuɗi sai ya je saudiya yanzu sauka qur'ani ma da mallamai sun ka gane ba a kai su makka tunda ya kamata a kai mallam makka an ka kiya sai mutun shi kai maki shi kai wane ne sai suka ce to bari mu sa magani yanzu ka zo sauka qur'ani sai su ce maka sai makka sannan aka aka roko sai a biya mai na ga masu sauka alqur'ani a makka da takardu suna yawo suna karanta qur'ani sai sun sauki sai ce wallahi ka bakin ka ba da yoma sauka qur'ani to yanzu plankin da suke yi sai a ɗauki sabkar ƙur'ani dubu yi kenan sai a basuwa sabkar ƙur'ani dubu sai ka iske sai dai miliyon sai ya je ya zamana dama an ce ƙulhu wallahu uku daidai da ƙur'ani take sai shi ƙulhu wallahu dubu uku turuwa mil cifle par mil safe turuwa mil wannan cewa cewa da alkur'ani yan uwa musulmi mu nisantar da ka addinin mu daga wannan shi yasa wuburburkin nan da alarmomi gari a ji tsoron Allah wannan ba karatun qur'ani bane ko sallah kaje wani mallami ya zo wai har alfahari shi kai da ja guda shi kai mafatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin mai yi ma alhamdu ja guda subhanallah malam bari in karanta fatiha irin tsarin da ya kamata mu karanta alkur'ani sai mu ba yan uwa dama saboda laja lokaci kuma sai dai ayi hakuri mawdu'in na ga muku yana fadi zan karanta fatiha so daya abin da zan karanta ta mu fahimci uslubin karatun alkur'ani kuma fatiha wajibi ce a cikin sallah saboda muna wasa da sallan mu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
to to
Mashallah.
abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya ba mu lada wanda akwai kuskure Allah ya gafarta muna sai wani lokaci in Allah ya kaddara saduwa mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh